2026 miladiya. Ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda ake yinsa daga nan masallacin Jibis bakin kasuwa Damba. A wannan shi ne zama na goma sha biyu a wannan wata mai albarka. A karatunmu na jiya mun tsaya a suratul A'raf aya ta eh nawa 93 aya ta 93 karshen kissar annabi shu'aib alaihi salatu wassalam yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari ya aiko shi zuwa ga Maryam ya musu wa'azi su bauta ma Allah kuma a kiyaye harkokin kasuwanci musamman abin da ya shafi cika mudu a tsaya a cika shi sosai yadda ya kamata kada a toye wa mutane kayansu in za a auna kada a toye in za a auna kada a ci zali kada a cuci mutum a wannan kenan za mu tashi aya ta gaba ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
نعم وبنجي سبحانه وتعالى كتواه وما أرسلنا في قرية من نذير من نبي باب وتا القرية da muka aiko mata annabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i face sai mun kama mutanen garin da ɗanɗana musu alba'asa wato tsanani a sai shin shiga cikin matsaloli an shiga cikin tsanani wad dharra'i da kuma cuta la'allahum yatabarra'un yatabarra'un da tsammanin za su kankan da kai su bi Allah subhanahu wa ta'ala thumma baddalna makana sayyi'atil hasana sannan idan muka kama su da tsanani da cuta sai mu canja gurbin cutar gurbin mummunan abu sai mu canja shi da kyakkyawa hatta afau har sai sun yi yawa sun yawaita ƙalu wa ƙalu sai su ce kad masa aba'ana abbarra'u wa sarra'u iyayenmu ma cuta ta shafe su da kuma jin daɗi ya shafe su fa akhadnahum idan aka kai wannan mataki kawai sai mu kama su bagatatan fatsaf ba tsammani wa hum la yash'urun ba su san cewa azabar mu tana zuwa ba wannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari yadda yake halakar da waɗanda ba su yi imani ba Allah ya ba mu labarin mutane tun daga kan annabi Lut alaihi salatu wassalam ya ba mu labari annabi Hud annabi salihu annabi lut annabi shu'aib waɗannan duka aka ba mu labarinsu to sai ubangiji ya mana concluding na kissosin cewa duk wata alƙarya da ka sani da muka aiko mata annabi sai mun jarrabe su Allah maɗaukakin sarki ya haɗa wannan bayani na jarrabawa a dunkule a guri ɗaya wanda ya game kowace al'umma a Allah zai jarrabe su bil ba'sa'i da tsanani za su shiga cikin abubuwa na tsanani sosai zai iya ɗaukan tsanani na talauci zai iya ɗaukan wani tsanani daban a wabbarra'i da kuma cuta kamar rashin lafiya da makamantansu wannan abubuwa da Allah zai jarrabe su da shi tsanani da cuta dan su kankan da kai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Nuh alaihi salatu wassalam cewa Allah maɗaukakin sarki ya kama mutanensa da tsanani da kuma cuta don su imani yadda suka zo suka same shi suka koka masa da suka koka masa matsaloli da suke da shi sai ya ba su mafita shine su nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala annabi nuhu yana cewa cikin suratul nuh fa qultu astaghfiru rabbakum nace musu ku nemi gafarar ubangijin innahu kana gafara lalle ubangiji mai gafara ne idan kuka tuba Allah zai yafe ku yursilis samaa alaikum midrara zai aiko muku ruwa daga sama mai kwararowa da ƙarfi wa yumdirikum bi amwali zai ƙara muku dukiya malamai masu tafsiri suka ce waɗannan wasu masifu ne da suka addabi mutanen annabi Nuh alaihi salatu wassalam a wancan lokaci sai annabi Nuhu yake ba su mafita shine za su samu ruwan sama kenan an kama su bilba sa'i da tsanani na me na rashin ruwan sama sun samu fari amfanin gona baya samuwa yadda ya kamata wanda result ɗin ƙarshe zai zama yunwa ta dame su kun ga an shiga cikin ba'asa a wa yumdidukum bi amwali Allah zai ƙara muku dukiya suka shiga cikin talauci mai tsanani annabi nuhu yace mafita shine a nemi gafarar Allah a tuba a zo a yi imani wa banin Allah zai ba ku ‘ya'ya annabi Nuh alaihi salatu wa salam iya wa'azin da ya yi shekara dubu ba shekara hamsin a waɗannan shekarun an samu lokacin da ba sa haihuwa haihuwa ta tsaya cik kun ga wannan shi ma cuta ce tsanani ne wa ya lakum jannatin Allah zai ba ku gonaki lambunan su suka samu matsala wa ya ja'al lakum anhara Allah zai ba ku koguna kogunan su suka samu matsala kogi ba ruwa ba za a yi noman rani ba ba za a yi mai ba ba za a kama kifi ba ba za a samu albarkatun cikin ruwa ba wannan ya musu irin waɗannan wa'azi wannan yana nuna mana cewa an kama su da tsanani an jarrabe su za mu gani a cikin wannan sura mai albarka a gaba idan muka zo isar annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa Fir'auna da mutanensa su ma an kama su an jarrabe su da tsanani da cuta kala-kala don su imani amma ba su imani ba insha Allah ta'ala za mu gani a cikin wannan sura ba sai mun karanto ayoyin ba saboda za mu zo kansu in Allah ya yarda nan ba da dadewa ba a hikima ta jarrabansu da cuta da tsanani shine dan su kankan da kai su dawo su da Allah maɗaukakin sarki su imani to idan ba su imani ba ubangiji ya ce mukan janye wannan cuta da wannan tsananin ko dai ya zama Allah maɗaukakin sarki ya addabe su da wannan abubuwa na ɗan lokaci sai ya janye ko kuma annabinsu ya musu addu'a a janye musu wannan cuta da tsanani sai ta tafi kuma su ƙi yin imani saboda taurin kai irin nasu to sai Allah sai ya mai da gurbin cutar da ta wuce a baya da me da kyakkyawan al'amari sai al'amarinsu ya daidaitu ya kyau bayan sun shiga cikin tsanani kuma ba su yi imani ba sai su fara yawa wannan ya nuna mana daga cikin abin da ake jarrabansu da shi akwai rashin ƴaƴa da mutuwa wancan ya mutu wancan ya mutu wancan ya mutu daga nan sai su fara yawaita suna samun ƴaƴa suna ƙaruwa ƙaruwar adadi ni'ima ce mai girman gaske mun fahimci wannan ko ubangiji ya sanya ƙaruwa a cikin mai a cikin ni'imomi a cikin kyawawan ni'imomi da yake mu bayinsa da haka kada mu guji dangi zuriya ta mana yawa ya zama kuna da yawa kuna da dangi sosai abu ne wanda yake ni'ima ce wacce take mai girman gaske wa qalu har ma su zo suna cewa kad massa aba'ana ad-dharra'u wa sarra'u abin da ya faru na jarrabawa sai su me da shi kaman dabi'a ce nesa ce sai su ce ai a baya ma iyayenmu sun shiga cikin tsanani kuma sun shiga cikin yalwar arziki an shiga cikin tsanani an shiga cikin wadata da haka wannan noman ne abu ne wanda yake faruwa wata rana a yi nasara wata rana ba za a yi nasara ba ba wata ukuba wace daga ubangiji mun fahimci wannan ko sai su ɗauki abin a matsayin haka ba a ɗaukar abin a matsayin wa'azi sai a ce ai wani abu ne ya faru kaza da kaza ya kawo aka yi abu kaza ba za a tsaya a maida al'amarin ga Allah subhanahu wa ta'ala a yi imani ba to daga nan fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun sai mu kama su da azaba kwatsam ba tare da sun sani ba sai azabar Allah madaukakin sarki ta zo masa ta zo musu dan haka ya ku ƴan uwa duk halin da muka tsinci kanmu mu dauke shi a matsayin jarabawa samu jarabawa ce rashi ita ma jarabawa ce duka mu yadda mu imani da Allah madaukakin sarki mu ƙara kusantar Allah ta hanyar yawan bauta masa da bin dokokinsa Allah maɗaukakin sarki da ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce walau anna ahlal qura
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kazzabu ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون نعم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون نعم وبنجي سبحانه وتعالى yana cewa walau anna ahlal qura amanu da mutanen garuruwan nan za su yi imani da Allah madaukakin sarki garurukan da aka bamu labarin su da wanda ma ba a bamu labarin su a wannan sura ba aka bamu labari a wasu surori da ma na yanzu waɗanda muke tare wanda ba a ba da labarinsu a cikin alkur'ani ba da duka kowace alƙarya za ta yi imani ta ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a kiyaye dokokin Allah da fatahana alaihim barakatun minas sama'i da za mu buɗe musu albarkoci daga sama wal ardi mu buɗe musu albarkoci daga ƙasa walakin kazzabu sai dai suka karyata ayoyin Allah maɗaukakin sarki fa akhadnahum bima kanu yaksibun muka kama su da azaba a dalilin abin da suke aikatawa wannan aya mai girma tana mana bayani akan cewa duk sanda mutane suka yi imani suka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to za su samu rayuwa mai kyau mai daɗi a gidan duniya sannan kuma za su more a gidan lahira ubangiji ya ce walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw takaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون ubangiji ya ce da a ce ahalul kitab za su yi imani su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki da mun yafe musu zunubansu duk sanda mutum ya yi imani to zai samu gafarar zunubai daga Allah maɗaukakin sarki sannan da mun shigar da su gidan aljanna mai cike da ni'imomi daban-daban ubangiji ya ce a walau annahum aqamut tawrata da sun tsaye da hukunce-hukunce na at-taura wal injil ko da injila la akalu min fawqihim da sun ci sun more ta sama da su wa min tahti arjulihim haka ta karkashin kafafuwansu bi ma'ana da arziki ya zo musu ta sama arziki ya zo musu ta ƙasa la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi ubangiji ya ce minhum ummatun muqtasida a cikin su akwai al'umma wacce take abin yabo wato tana kamanta daidai wa kasiru minhum sa'a ma kanu ya'malu amma da yawa daga cikin su abin da suke aikatawa ya munana wannan alkawari ne na Allah madaukakin sarki ga ahlul kitab in suka yi imani za su more a rayuwar duniya su samu gafara ta Allah madaukakin sarki a lahira su shiga aljanna ubangiji yace man amila salihan min zakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace kuma alhali yana da imani ta yi ayyuka na kwarai tare da kana da imani wato ikhlasi Allah ya ce za mu rayar da irin waɗannan mutane rayuwa rayuwa mai kyau Allah zai rayar da ku rayuwa mai kyau don haka jin daɗin rayuwar duniya da ta lahira sirrin yana me yana wajen imani da Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙoƙarin aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauka. Allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da imani da kuma aiki da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan mutane su ba su yi imani ba, suka ƙaryata don haka Allah maɗaukakin sarki ya kama su da azaba saboda aikin da suke aikatawa. Ubangiji yakan azabtar da bayansa a dalilin laifukansu ba wai dan baya son su ba ubangiji ya ce afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna buhan ay bayatan wa hum na'imun yanzu mutanen alƙaryoyi mutanen garuruka za su yadda su amince azabar mu ta zo musu bayatan da daddare wa hum na'imun suna barci mun karanta wannan bayani a farko farkon karatunmu ko faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kan min ƙaryatin a halaknaha fa ja'aha ba'asuna bayatan aw hum qa'ilu mun karanta wannan dan haka ubangiji yace za su amince azaba ta zo musu cikin dare suna barci idan Allah ya ga dama sai ya aiko azaba cikin dare aw amina ahlul qura kuma ko su mutanen alƙaryoyi sun amince za su sakankance an yi ake yahun ba suna buhan azabar mu ta zo musu da hantsi wahum yal'abun suna cikin sharholiya suna cikin shagulgulansu al-la'ib ana nufin wato neman abin duniya a nan gurin kamar yadda ita duniya la'ibun ce wala haul wasa ne da wargi to suna cikin shagalinsu na neman abin duniya da hantsi kawai sai azabar Allah madaukakin sarki ta zo Allah mai iko ne a kowane irin lokaci ya azabtar da su. A fa'aminu makarallah sun amince da makarar makircin Allah, abinda Allah ya shirya musu na azaba da makirci, ana nasabta makirci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Mun gane ko? Amma ba za a ce Allah makiri ba ne, saboda bai faɗa a cikin sunayensa ba, amma yakan yi. makircin Allah maɗaukakin sarki shi ne abin da Allah zai buɗa wa bayinsa na ni'ima, amma su ci gaba da saɓa masa, kuma ya sa su wuta, to wannan ya zama makirci. To sun amince su zauna cikin jin daɗi, su zauna lafiya-lafiya, suna saɓan Allah maɗaukakin sarki, kuma Allah madaukakin sarki ya kama su ya jefa su a wuta fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ba masu kankancewa su ci gaba da saba ma Allah madaukakin sarki kuma su zauna lafiya ba su dauki abin a matsayin wa'azi ba sai waɗanda suka yi asara waɗanda suka yi asara su ne za su ga suna jin daɗi suna rayuwa ana walwala tare da saɓan Allah amma ba sa ɗaukan hakan a matsayin wa'azi ba za su ce kai wannan al'amari da muke ciki ya kamata mu tuba mu bauta ma Allah mu tuba mu bi dokokin Allah ba ba za su faɗa ba to waɗannan su ne mutanen da suka yi asara ubangiji eh manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace idan kuka ga Allah na taimakon bawansa al'amuransa suna gudana successful to ku sani istidraji ne da Allah maɗaukakin sarki ya masa idan ya kama shi ba zai iya kubucewa ba Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu kada ya kama mu muna cikin gafala a ubangiji ya ce a walam ya hadi lillazina yarisuna al-arba أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم na'am ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون na'am ubangiji ya ce awalam yahdi lillazina yarisuna al-arba min ba'di ahliha yanzu ba zai isa eh, shiriya ko izina ga waɗanda muke gadar musu da ƙasa min ba'di ahliha bayan waɗanda suke wajen da an halakar da su walau nasha'u allau nasha'u da mun ga dama asabnahum bi dhunubihim su ma na yanzu da ake cewa su zama sun ɗauki izina da mun kama su da zunubansu wa naqba'u ala qulubihim mu toshe zukatansu fa hum la yasma'un sai su zama ba sa ji ubangiji subhanahu wata'ala yana mana wato wa'azi cewa mu wa'azantu da mutanen da, da suka shuɗe a bayanmu wanda da sun zo sun zauna a ƙasa sun yi mulki sun rayu sun saba ma Allah madaukakin sarki yanzu sun shuɗe babu su wani sabon generation aka zo da su idan muka duba kissosin da muka karanta a baya annabawan suna tunatar da su ni'imomin Allah annabi hudu ya ce wa mutanensa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin ku sani ku tuna da Allah ya sanya ku kuka maye gurbi bayan mutanen annabi nuh alaihi salatu wassalam wa zadakum fil khalqi basba ya ƙara muku girman halitta da ƙarfin halitta a kan irin ta mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Wannan wa'azi ne, ya kamata mutanen annabi Hudu adawa kenan, su zama sun ɗauki wa'azi da mutanen a wajen mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, cewa Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su gaba ɗaya, yanzu sun dawo sun maye gurbinsu, kuma suna da ƙissarsu. suna da labarinsu cewa ga abin da ya faru. Mun fahimci wannan ko? A haka annabi Salihu da ya zo yana musu wa'azi, sai ce ku tuna da adawa ne ba ku ba. Allah ya mai da gurbinku, ya mai da ku a gurbin adawa, kuma ya ba ku dama kuna gine-gine, kuna shagalinku a duniya, kuna jin daɗi. Nan ma ya tunatar da su ni'imar Allah, ya tunatar da su mutanen da suka shuɗe a baya. annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda zamu karanta a gaba insha Allah da mutanensa suka zo suka koka masa suka ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu tun kafin ka zo cikin mu tun kafin ka zo wato tun kana karami ake cutar da mu har ka girma ka zama manzo ana cutar da mu me yace musu قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يا يكسى ubangijinku ya halakar da abokan gabarku lokacin yayi kusa da ubangiji zai halakar da abokan gabarku gaba daya ya mai da ku kuma ya gurbin su a doran ƙasa ya zama ku ne da ƙasar Misra ku ne da mulki ko ma sai a zuba ido a ga me za ku yi mun gane wannan ko sai a zuba ido a ga abin da za ku aikata don haka waɗanda suka shuɗe wa'azi ne ga waɗanda suke raye yanzu ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari a cikin suratul hud ya zama mutane suna ɗaukan wa'azi da al'ummomi da suka shuɗe ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa a harshen annabi hudu alaihi salatu annabi shu'aib alaihi salatu wassalam yake cewa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum misla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id yake tunatar da su abin da ya faru da mutanen da suka shuɗe mun fahimci wannan ko da faɗin Allah madaukakin sarki a wa innakum wa laqad ataw alal qaryati allati umtirat maqaras saw afalam yakunu yarawnaha mun gane ko eh balkanu la yarjuna nushura duka waɗannan misalai ne Allah madaukakin sarki yake ba mu dan haka mu zama mutane masu tuna abin da ya faru a baya idan mulki kake yi to sai ka tuna wasu sun zo sun yi mulki a bayanka sun yi abin da suka ga dama sun samu ƙarfi da iko yanzu sun shuɗe ba su da wannan ƙarfin ba su da wannan ikon jiya nake gani a wani labari a ko albarka rediyo ne daga bauchi a cewa gwamna ya gama gina wani gida a tsohon gwamnan bauchi ta tare a garin zaki ya zo ya ga gidansa ya ga yanayin ya tausaya ya tuna abin da ya yi a baya ya yi mulki da shi ne mai iko a bauchi state gaba ɗaya amma yanzu babu to yanzu ya zo ya gina masa gida kun ga wannan wa'azi ne mun gane ko gwamna sai ya ji tsoron Allah ya tuna ta tare Ali ya zo ya yi mulki watakin lokacin da ta tare Ali ya zo ya yi mulki baya tunanin zai iya mulki haka ne ko yawwa amma yanzu gashi Allah ya bashi to sai ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya zama gwamnan da ya shuɗe a baya ya zama wa'azi a gare shi cewa shi ma zai dawo kamar ya shi mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu dinnan yanzu da muke raye ana da ba mu bane wasu ne yanzu ina suke babu su sun tafi yanzu mu ne muke raye to wataran ma mu din ma ba mu bane mun gane ko wataran zai zama ba mu bane a gurin mu ma mun tafi zaka ga wasu ne suke suka zo suke abin da suke so a duniya din ko kuma abin da Allah ya so dan haka wannan ya zama wa'azi a gare mu mu mori lokacin mu al'ummar da ta wuce ta zama wa'azi a gare mu da za ta sa mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mu bi dokokin Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Allah ya ce, na yanzu da ake musu wa'azi, da Allah ya ga dama da sai ya kama su da zunubansu. Allah yakan yi jinkiri a bayinsa, ba ya kama su da zunubi lokaci guda. Akan ba da dama na tuba, har mutum ya tuba. idan zunubin yayi yawa mutum bai tuba ba to sai Allah madaukakin sarki sai ya toshe zuciya sai ya zamana ba ta ganin alkhairi balle ta karbe shi saboda me ya ki tuba ba zai tuba ba dan haka sai zama mai toshashiyar zuciya sai ya zamana in aka masa wa'azi baya karban wa'azin da aka masa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya wanke zukatanmu ya sa su zama masu karban wa'azi zama masu karban gyara Allah ya datar da mu Na'am, Ubangiji ya ce, Talqal Qur'an qussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima qaddabu min qabl كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين نعم da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin waɗannan annabawa da muka karanta labaransu da su da mutanensu a sai Allah ce tilkal qura waɗancan garuruka ɗin ne da muka ba ku labari mutanen annabi Nuh da annabi Hud da annabi Saleh da annabi Lut da annabi Shu'aib da irin yadda aka yi gwagwarmaya da su suka karyata ayoyin Allah aka halakar da waɗanda suka karyata aka nisantar da waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki. Allah ce waɗannan alƙaryoyi muna baka labaransu. Gashi nan dalla-dalla muna karanta maka labaransu. Sai Allah ce walaqad ja'atkum rusuluhum bil bayyinati. Haƙiƙa manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu a fili wanda a fili suke babu wani wato rikici a cikin hujjojinsu mun gane ko kowa na iya ganewa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne amma fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu min qablu ba su yi imani ba saboda abin da suka karyata da farko sun karyata wannan karyatawa tasu ta hana su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da ke nuna mana shine idan mutum ya kangare yayi ta saban Allah madaukakin sarki to duk ayar da za ta zo masa to ba zai imani da ita ba kamar yadda ubangiji ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu me ya sanar da ku cewa idan wa'azi ai ba ku sani ba idan wa'azi ya zo musu ba za su yi imani ba mun gane ko ai la tash'uruna idza ja'at ilaihimul mau'iza la yu'minu ba ku sani ba idan wa'azi ya zo musu ba za su yi imani ba Allah ya ce wa nuqallibu af'idatahum za mu juya wato zukatansu sai ga yanda zuciyar take kamar madubi tana iya haskawa ta gano sai a juya ta haka wa absarahum mu juya ganinsu ga ganin yanda yake zai haska ya gani sai idan ya juye ba za su iya ganin gaskiya ba mun gane ko kama lam yu'minu bihi awwala marra saboda ba su imani da shi a karan farko ba rashin imani da alqur'ani ko da wa'azi a karan farko to ko da aya ta zo mu'jiza ta zo ba za su imani ba mun fahimci wannan ko saboda me saboda rashin imani to ubangiji ya ce su ma waɗancan mutanen su adawa da samudawa da sauransu ba su yi imani ba saboda tun farko sun karyata ayoyin Allah maɗaukakin sarki da sun nemi imani da gaskiya to da Allah maɗaukakin sarki zai nuna musu kuma ya datar da su amma da suka yi taurin kai tun farkon lamari to ko da daga baya aya ta zo ba za su yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba mun fahimci wannan ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ubangiji subhanahu wataala sai kazalika yaqbu Allahu ala qulubil kafirin kamar haka Allah yake toshe zukatan kafirai wa ma wajadana li aksarihim min ahad ba mu samu rukon alkawari daga mafiya yawansu ba wato mafiya yawansu ba su rike alkawari ba alkawarin da suka dauka da Allah madaukakin sarki cewa za su bauta ma Allah to ba su tuka wannan alkawari ba wa in wajadana aksarahum mun tarar da mafiya yawansu la fasiqin fasikai ne masu saɓan Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan cewa ba su riƙe alkawari na Allah maɗaukakin sarki ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari da ‘yan Adam gabaki ɗaya, kamar yadda ya zo a cikin wannan Sura mai albarka, wa iz a kaza rabbuka min bani Adama, min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza ghafili ubangiji ya fitar da ƴaƴan adamu daga jikin annabi adamu gaba ɗaya aka fitar da su tun daga ɗan fara har ɗan auta duk aka fitar da su ubangiji ya ce ba ni bane ubangijinku suka ce kai ne ubangijin mun shaida Allah madaukakin sarki ya ce karfa a zo daga baya ku ce kun manta kun gafala ko ku ce kun tarar da iyayenku suna shirka kun yi gado ya ce babu wannan magana suka ce sun amince ya zo a cikin hadisi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana faɗa hadisul qudsi ya qulu Allah ta'ala inni khalaqatu ibadi hunafa'a faja'atuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum a ubangiji yace na halitti bayina hunafa'a dukansu masu son gaskiya masu addini na gaskiya, amma faja'atkum shayatin sai shaidanu suka zo musu, fajitalatkum an dinihim, suka fizge su, suka bar addininsu, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abinda na halasta musu shedanu suka haramtawa mutane abinda Allah madaukakin sarki ya haram ya halasta musu ko kuma akasin haka suka halasta musu abinda Allah madaukakin sarki ya haramta musu wannan hadisi akhrajahu al-imam muslim imam muslim shi ya ruwaito wannan hadisi din wannan yake nuna me ba su eh ba su rike alƙawari na Allah madaukakin sarki ba mun gane ko ba su rike alƙawari da suke da Allah madaukakin sarki ba da haka mu iya kokari mu cika alƙawarin da muka dauka da ubangijinmu subhanahu wataala mu bauta masa shi kadai kada mu yi shirka da shi sannan mu bi dokokinsa abin da yace mu yi mu aikata abin da ya hana mu mu hannu Allah madaukakin sarki ya datar da mu na'am ko lokaci ko bismillah ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
ثم بعثنا من بعدهم موسى bayan waɗancan da muka ba da labaransu, adawa, samudawa da sauransu, sai muka aiko annabi Musa a bayansu, bi ayatina da ayoyinmu. Allah ya aiko annabi Musa da ayoyi da yawa, Allah ya ba mu labari ayoyi ne guda tara. Ila fir'auna, ya zo zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa, fa zalamu biha sai suka zalunci waɗannan ayoyi, wato suka ƙin imani da waɗannan ayoyi. bi ma'ana fa kafaru biha sai suka kafirce mu ayoyin mun gane ko dama kafirci da zalunci duk abu ɗaya ne alkafiruna humu zalimu fanzur kaifa kana aqibatul mufsidi Allah ce ka duba ka ga karshen waɗanda suke masu barna Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga fir'auna da mutanansa wannan aika ya aiko shi da shi da ɗan uwansa annabi Harun alaihi masallatu wassalam sun zo da ayoyin Allah madaukakin sarki daga cikin ayoyin akwai hannun annabi Musa wanda idan ya sa a cikin rigarsa ya fitar da hannun sai ku ga hannun ya dauki haske ya haska gurin idan ya jefar da sandarsa a ƙasa sai ta zama macijiya waɗannan suna daga cikin ayoyi akwai ayoyi na azaba da Allah ya aiko akwai tsufana, akwai fari, akwai kwaɗi, akwai jini, akwai me, akwai kwarkwata ko kaska, duka waɗannan ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa, alaihi salatu wassalam da su, don fir'auna da mutanensa su imani da Allah subhanahu wa ta'ala. A fazalamu biha sai suka yi kafirce ma ayoyin. shine ma'ana fa zalamu biha ubangiji yace wajhadu biha suka musa ayoyin Allah wastaqanata anfusuhum kuma zuciyarsu ta tabbatar aya ce babu kokonto mun gane ko sun gane aya ce a fili a zuciyarsu ba sa kokonto amma sai suka kafirce wannan halin kafirai kenan mutane da suke kauce ma gaskiya sautari suna fahimtar gaskiyar amma taurin kai sai ya hana su zo su bin gaskiya zulman saboda zalunci wa uluwan da neman girman kai da neman ɗaukaka Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ka ga ƙarshen masu me masu barna kamar yadda yazo a cikin wannan aya mai albarka a Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa da yazo gurin Fir'auna me ya faru وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين
نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ya aiko annabi Musa da shi da annabi Haruna, zuwa ga fir'auna da mutanensa da suka zo dukan su biyu ‘yan aika ne Allah ya aiko su amma annabi Musa shine babba da haka magan duk wani isar da sako daga bakin wa yake fitowa bakin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Harun yana mara masa baya yana taimaka masa yana karfafa shi amma dukansu annabawa ne a yana daga cikin annabin da ko kuma mutumin da ya mori dan uwansa fiye da kowa a duniya shine annabi Harun alaihi salatu wassalam in kana neman dan uwa da ya mori dan uwa kani ya mori yayansa mun gane ko kowa ya mori kaninsa to babu irin morewar da annabi Haruna ya eh babu wanda ya more kamar yadda annabi Haruna ya more saboda ubangiji annabta ai annabi Musa annabta ya roƙa masa a wajen ubangiji mun fahimci wannan ko da suka zo sai annabi Musa ya isar da sako yace ya fir'aunu ya kai fir'aun fir'aun title ɗinsa ne matsayi ne na duk wani mai mulki a Misra idan mai mulki ya zo yana mulki sai a ce fir'auna in wani ma ya zo sai a ce masa fir'auna mun gane ko yawwa yace inni rasulun min rabbil alamin ni dan aika ne daga ubangijin halittu gaba daya ubangijin kowa da kowa haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq wannan haƙƙi ne kad na faɗi wata magana a Allah sai dai gaskiya mun gane ko a wata ruwa haƙiƙun alayya hakki ne a kaina wajibi ne Allah a ƙula alallahi illal haq ba zan faɗi wata magana a Allah ba sai dai gaskiya don haka ba zan yi ma Allah maɗaukakin sarki ƙarya ba ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye dukkan manzanni da yake aikowa da yin ƙarya ba sa ƙarya ubangiji ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu باليمين ثم لقطعنا منه وتين فما منكم من أحد أنه حاجزي ubangiji yace da annabi annabi Muhammadu kenan da ya mana ƙarya ya faɗi wata magana ta ƙarya akan mu ko da guda ɗaya ce wallahi da mun kama shi thumma laqata'na minhu alwatin kuma da mun yanke masa wuyan jijiyar wuyarsa mun gane ko da mun yanke masa jijiyar da ke wuyansa bi ma'ana da mun gama da shi mun halakar da shi kuma ba wanda ya isa idan muka zo halakar da shi ya kare ko akwai babu inji manzon eh inji Allah madaukakin sarki dan haka annabawa ba sa ƙarya a Allah madaukakin sarki mun gane ko ba sa ƙarya a Allah subhanahu wataala dukkan su idan suka zo suna faɗan gaskiya ne ga Allah madaukakin sarki ubangiji eh annabi Musa yace qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum bi bayyinatin min rabbikum na zo muku da hujjoji bayyanannu daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya aiko ni, to amma daga cikin saƙonnin, fa'arsil ma'iya bani Isra'il, ka sake ‘yan bani Isra'ila ka banni da su, mun gane ko? ‘Yan banu Isra'ila sun zo ƙasar Misra sun zauna, tun zamanin wa annabi Yusufu. alaihi salatu wassalam suka zo annabi yusuf Allah ya kawo shi a matsayinsa na bako ya zauna a misra kuma suka ga albarkarsa suka ga muhimmancinsa aka ba shi matsayi ya gyara ƙasar misra ta yi kyau a wancan lokacin har ta kai zuwa wannan lokacin albarkacin wa ake ci annabi yusuf alaihi salatu wassalam amma da tafiya ta yi tafiya sai aka zo ana ɗanɗana ma ‘yan bani isra'ila kuɗa’ a wannan ƙasa ana ganin su kaman baki bayan su suka zo suka kawo ci gaba a yankin mun fahimci wannan ko eh sun yi ta kashe yan bani Isra'ila sun mai da su bayi abun bauta eh sun mai da su bayi masu musu hidima kai suna musu hidima a matsayin bayinsu don haka annabi Musa ya ce to ka sake yan bani Isra'ila kar ka sake azabtar da su kamar yadda ya zo a wata aya wala tu'azzibuhum kar kana musu azaba ka kyale su ka bar ni da su jama'a ta ce dangina ne ɗan uwana ne iyayena ne don haka yanzu ka bar ni da su kar ka musu azaba Fala sai fir'auna ya buɗi baki ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam in kunta ji'ita bi ayati inda gaske ka zo da aya fa'ati biha to ka nuna mana ita in kunta minas sadiqin idan da gaske kake yi maimakon ya imani sai ya nemi ya ga aya din to idan ya ga ayar ma ba zai imani ba da ya sa a ransa zai imani da zai imani amma sai ya nemi aya sautari duk wanda ya nemi aya to baya imani mun gane ko sai dai mutanen annabi Yunus alaihi salatu wassalam su ne da suka ga suka nemi aya da ayar suka ga ta tinkare su sai suka yi imani su ne Allah madaukakin sarki ya datar da su amma masu neman aya to ba sa yin imani mun fahimci wannan ko aya bi ma'ana wata mu'jiza ta musamman ba aya na sako daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce ku yi ko kuma ku bari ba a'a ba wannan aya din ba ba dalili ba aya ta musamman wani abu wanda yake gagar ba dau a zo a ganshi domin a kure annabi to duk wanda ya fara irin wannan bai cika imani ba to yanzu sun nemi aya sai me zai faru lokaci akwai minti hudu za mu tsaya a nan ko za mu ci gaba ko aya ɗaya a ƙara na'am mu je فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
na'am ubangije ce fa alqa asahu annabi Musa sai ya jefar da sadarsa fa idza hiya su'banun mubin sai gata ta zama katotan maciji kuma bayyananne kowa na ganin sa ba rufa'i da bane kowa da kowa yana ganin sa a fili gashi nan a wata ayar fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ga ta ta zama macijiya tana sauri malamai suka ce girman jikinta girma ne na babban maciji babban maciji bai iya sauri ba saboda kiba amma ita kuma tana sauri kamar karamar maciji mun gane ko wannan ita ce siffar macijiyar annabi musa alaihi salatu wassalam wanda yake mu'ujiza ne ya nuna musu aya ya nuna musu aya guda ɗaya wanda za a yi dahu ya cire hannunsa daga cikin rigarsa fa'iza hiya bai ba'u sai ga hannun ta zama fara hannu a larabci namiji ne ai mace ce mun gane ko yawwa kar a ce ban iya hausa ba sai ga hannun ta zama fara to sai ga hannunsa ya zama fari mun gane ko linnaziri na ga masu kallo waɗanda suke gani sai suka ga hannun annabi musa ya yi haske ya haska wurin a wata ayar min ghairi su'in fari ne ba na cutarwa ba bi ma'ana in aka ce fari hannun mutum yayi fari da larabci ana fassara shi da kuturta to ba hannu ba fari bane na cutarwa fari ne na haske na mu'jiza mun fahimci wannan to wannan sun gani ido da ido kuma kafin haka dama ya kwatanta abin a gaban ubangiji ko Allah ce wa alqi wa adkhil yadaka wa alqi qala alqiha ko fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a aka ce menene a hannunka yace sanda ta ce ina dan dogarawa da ita ina kado ganye a dabbobi na ina kuma da wasu bukatu daban da nake da ita sai Allah ce to jefar da ita sai jefar da ita sai ta zama macijiya kun ga yana da yaqini cewa in ya je gaban Fir'auna ma ya jefar za ta zama macijiya mun gane ko ubangiji ya ce masa wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in ka saka hannunka a cikin rigarka ka fitar da ita zaka ga hannun yayi fari yayi haske kuma ba cuta bace ya gwada a gaban ubangiji ya ga abu yayi dan haka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ya je gaban fir'auna mun fahimci wannan ko na'am dan haka duk abin da mutum zai yi idan kana so ka zo da wani abu to kafin ka je gurin da zaka bayyana abin ka dan gwada mun gane ko yawwa saboda annabi Musa ma sai da aka sa ya gwada a gaban Ubangiji ya samu confidence kar ka zo gurin mutane baka taba kwatanta abu ka zo ka kwatanta kuma kace za ka yi a gaban mutane sai ka kunyata mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu a wannan yanzu aya ta bayyana a gaban Fir'auna da mutanansa to za mu ga me zai faru a gaba sai Allah ya kai mu gobe mun gane ko ya wannan kissa ce ta gaskiya ba opposite to season 1 ko wane ne bane gaskiya ce mun gane ko Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba wani abu ko to akwai tambaya to me tambaya
tambaya da farko yana magana cewa bayan ya yi addu'a wa malam ya yi magana cewa mutum ne ya haɗu da janaba sai ya ɗebo ruwa mai yawa domin ya wankan janaba to bayan ya wankan janaba ruwan da ya rage zai iya wanka kuma na samu da shi na'am ba laifi zai iya wani ma zai iya zuwa ya wankan janaba da shi mun gane ko ɗaya daga cikin matar manzon Allah a sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ta yi wankan janaba sai ta rage ruwa sai manzon Allah zo zai sai ta ce ni fa wankan janaba nayi sai ta to ai janabar ba a jikinki take ba ba hannunki bane mai janaba mun gane ko dan haka idan mutum wani yayi wankan janaba da ruwa wani ma zai iya zuwa yi da shi balle kai kuma da kai wankan janaba da shi zaka iya wankan ka normal da shi da ya saura babu wani laifi mun fahimci wannan ko na'am sai mai tambaya na gaba tambaya ta gaba yake cewa wasu suna yin yana son ƙarin bayani akan sallar tarawih ya ga wasu suna yin raka'a goma sha uku wasu kuma suna yin raka'a goma sha ɗaya na'am sannan an tambaya daga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaya manzon Allah yake yin eh, wannan hadisin Sallan dare.
yake sallan dare Mm, ta sai na raka'a hudu ya sallame hudu ya sallame sai uku ya sallame mm, baya karawa a wajen Ramadan ko a cikin Ramadan da na'am ya dubi da suke yi To, alhamdulillah. Ah, manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi da aka tambaye na Aisha yake sallah. Sai ta ce baya wuce raka'a goma sha ɗaya. Ta faɗi yanda yake kamar yadda mai tambaya ya faɗa. Ya yi hudu ya sallame, ya hudu ya sallame, ya yi uku. Wannan abin da manzon Allah ya zaɓa ma kansa ne. Shi zai yi raka'a goma sha ɗaya. Amma an samu hadisi, manzon Allah ce salatul laili masana masana. Fa in khiftal subha fa autir bi wahidatin. sallan dare raka'a biyu ce in ka ji tsoron asuba za ta zo to sai kai gaggawa sai ka rage sallah sai kai wutiri raka'ar ka guda daya wasu malamai suka fahimci wannan hadisi suka ce sallan dare ba ta da wani kai za ka iya raka'a goma goma sha ashirin mun gane ko talatin yadda ka ga dama mun fahimci wannan ko saboda wannan hadisi din da haka ba wani yawan raka'o'i da aka killace aka kayyade maka aka ce ka yi a sallan dare ko raka'a nawa ne za ka yi shi yasa za ka ga wani ya yi goma sha uku wani ya yi goma sha ɗaya wani ma za ka ga ya yi ashirin to to duk ba matsala mun gane ko duk ba matsala yawa da haramin maka ban san bana baya suke bara dai sun canja da nawa suke yi ashirin da ɗaya ko to da haka suke yi amma suka canja to bana ban sanya suke ba wallahu ta'ala alam ba laifi duk yanda kai mun mun fahimci wannan ko amma dai ana so ya zama sallan ka ta karshe zama wutiri idan kai ashiyan a masallaci in kana so ka tashi ka ƙara sallah to kar kai wutiri mun gane ko kar kai wutiri sai ka tashi da daddare ka ƙara daga baya sai kai wutirinka wallahu ta'ala alam na'am wa alaikum salam Mm. Mm. Mm. Na'am, lokacin da ka bi liman zai yi raka uku misali a matsayin wutiri, kuma kana so ka tashi da daddare ka ƙara, yana sallamewa sai ka tashi sai ka ƙara ɗaya. Mun gane ko? Eh sai ka cika takai ka yi shafa'i, da daddare sai ka tashi ka sake ci gaba da sallolinka. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala alam. Na'am. Eh, ba sujada. Wace sujada? Eh, babu sujada da zai yi. Ai, ba rafkan wayi ba. Yana bin liman ne ai. Mun gane ko? Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Eh. Eh, ita ce tambayar da aka yi ɗazu. eh, sauran zai yi wankan sabulu da shi babu laifi mun gane ko zai yi wankan sabulu babu laifi na'am to abinda muka karanta daidai na'am eh Mhm. to hadisi ne a'a ba haka bane ni bayani eh tikatawa za ka yi a lokacin ko kuma daga baya eh sai ka ƙara raka a ɗaya to eh kace eh sai dai eh sai sake wata ɗaya ya yi wuturi biyu ai ba wuturi biyu a dare ɗaya yawwa wannan bayanin gaskiya ni ban san shi ba eh yawwa to ga abin da ya fi sauƙi kawai in har za ka tashi ɗin yawwa idan har za ka tashi to karka yi wuciri kwata-kwata karka yi wuciri in ka tashi sai ka yi mun fahimci wannan ko sai dai kawai akwai hadisi ɗaya da aka samu wanda zai kassasa cewa ij'alu akhir salatukum bil layli witra hadisin bilal wanda manzon Allah yace nayi mafarki na ganka aljanna naji takun takalminka faɗa min wani aiki kake tsammanin da shi za ka shiga aljanna sai ce to ni dai babu wani aiki da nake tsammani zai shiga aljanna sosai da shi fiye da dusan da na yi alwala ko da daddare ko da rana ba na hadasi sai na yi alwala in alwala ta ta karye sai na sake jaddadawa kuma in na jaddada alwala ko da daddare ne ko da rana sai na yi sallah abin da Allah ya kaddara mu wasu malamai sun yi amfani da wannan hadisi suka ce idan wannan shine ɗabi'ar ka mun gane ko dan kayi witiri to kana iya yin sa a bisa wancan hadisi da yazo amma in ba wannan ba kawai kai hakuri in kai witiri shikenan in kuma har kana so ka tashi to kar kai witir ai yafi sauki ai tunda har kana so zaka tashi to kar kai witir ka bari ka tashi daga karshe kai witir mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله